إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar biyar ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama shekara 1442 wanda ya dace da 17 ga watan afrilu shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na hudu cikin jerin giyar kasusuwa na karatun littafin tashabbuhul khasis bi ahli al-khamis wallafar al-imamu al-hafiz shamsuddin abu abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Usman al-Zahabi rahmatullahi alaihi wanda ya rasu shekara ta 748 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wannan littafi nashi yana tsoratar da musulmai ne da yi musu wa'azi akan abinda shari'a ta yi hani da shi na koyi da kafirai kamar ka ce wato samari ne daga littafin malaminsa Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah mai suna Iqtida'us Siratul Mustaqim mukhalafata ashabil jahim wanda mun karanta shi a wannan makaranta wallahi alhamd Allah ya gafarta musu ga baki dinsu zamu tashi kai tsaye a inda Imam Zahabi yake cewa faqad qala sayyidul jalil al-fudail ibn iyad ya akhi alayka bi turuqil huda wa in qalla salikuna wajtanib turuqal rada wa in kathura al-halikuna fudail ibn iyad rahmatullahi alayhi malami ne cikin tabi'ai ya rasu shekara ta ɗari da cikin atba'u tabi'ina ya rasu shekara ta ɗari da tamanin da bakwai ɗari da tamanin da bakwai babban malami ne cikin malamai kuma wali ne cikin waliyai Allah ya gafarta mashi shi ne yake cewa ya akhi ya kai ɗan uwana alaika bi turuqil huda ina horanka da bin hanyoyin shari'a wa in qallas salikuna koda kuma masu bin wannan hanyoyi sun yi kaɗan wajtanib turqar rada ka guje mu hanyoyin bata wa in kasura alhalikuna koda masu biye wa hanyoyin bata su halaka akai sun yawa wa qad zayyana ash-shaytanu likathirin min al-fasiqin ad-dallin man yusafiru min baladin ila baladin aw yarhalu min qaryatihi lilfurjati ala al-fasiqin ad-dallin wa takthiri sawadi malan yace wa qad zayyana ash-shaytanu likathirin min al-fasiqin hakika shaytan ya kawata wa da dama daga cikin fasikai abbalina waɗanda suke akan bata man yusafiru min baladin ila baladin kaga suna tafiya daga gari zuwa gari aw yarhalu min qaryatihi ko kuma ma ya kaura daga garin su ya koma garin kafirai lil furjati alal fasiqina dhalina dan ya je ya taya fasikai da kafirai har ka su ta murna wa takthiri sawadi ya ƙara musu kuma yawa wataƙila a zamaninsu ana samun irin wannan yanayin hala ya zama garin da ake bikin daban ne sai mutane su dinga tashi daga wasu garuruwa suna zuwa inda ake yin waɗannan bukukuwa muku a yanzu wannan yana da matuƙar sauƙi ma don kusan kowane gari mutum yake zai iya zai iya yin wannan wataƙila sai manya ne da suke da kuɗi da yawa za su iya cewa za su hau jirgi su tafi can inda ake asalin arnancin allah shi kyauta wa fil hadisi a cikin hadisi aka ce annabi ya ce man kathara da qaumin hushira ma'ahu wanda duk ya ƙara yawan wasu mutane to za a tashe shi tare da su wannan hadisi al-Imam Dailami ya fitar da shi a cikin Musnad al-Firdaus da Abu Ya'la a cikin musnadinsa da Ali ibn Ma'bad Ma'bad a cikin Kitabu Ta'ati wal Ma'siya kamar yadda Ibn Hajar ya ambata a Nasbur Raya ta hanyar Ibn Wahab daga Bakar ibn Mudar daga Amru dan Harith daga ibn mas'ud to sai abin nan wato mai ta'alikin shi ali hasan yace rijaluhu thiqatun illa anna fihi inqita'an baina amrin wa ibn mas'ud sai dai akwai inqita'i tsakanin amr dan harith da ibn mas'ud hadisin yazo da wata kissa kamar yadda yake cikin littafin kitabu zuhud na ibn mubarak cewa wani mutum ne ya gayyaci ibn mas'ud zuwa wani taron walima to da je sai ga taro ne na rashin arziki na rashin mutunci an yi shiri na za a yi badala sai ya juya zai tafi da aka tambaye shi dalili sai yake cewa saboda annabi ya ce in ka je ka ƙara wa mutane yawa suna wani abun banza ka ƙara musu yawan masu halarta wurin to za ka shiga cikin su da kan abin arziki ne ma sai a tashi ka cikin su kenan وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قال يجي حقيقة الله سبحانه وتعالى ينا فدان cewa يا أيها الذين آمنوا يا قوم مني لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء kar ku riki kirista da yahudawa a matsayin majibantan al'amarin ba'dhum awliya'u ba'd sashinsu dai na jibantar sashi wa man yatawallahum minkum daga cikin ku duk wanda ya jibince su fa innahu minhum ya zama ɗaya daga cikin su kamar dai wancan wancan hadisin man tashabba bi qaumin fa huwa minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin lalle allah baya shiryatar da mutane wanda suke azzalimai wannan aya tana da nuni zuwa ga haramci da hani na riko da kafirai a matsayin abin jibunta a matsayin abin koyi a matsayin abin kallo a matsayin model qalal ulama zahabi yace malamai suka ce wa min muwalatihim daga cikin muwalat da aka hana at-tashabbuh bihim yin kama da su wa izharu a'yadihim da bayyana bukukuwan su wa hum ma'muruna bi ikhfa'iha fi biladil muslimin alhalin su kansu ana umurtar su da su boye bikin nasu idan suna zaune a garin musulmai lokacin bikinsu yayi wajibi ne su koyi fa idza fa'ala al muslimu ma'ahu to ya kake gani idan kuma aka ce musulmi ne ke taya su wannan bikin faqad a'anahum ala idhariha kaga musulmi ya taimaka musu wajen yada wannan bikin kenan wa hadha munkarun wa bid'atun fi dinil islam malam zahabi yace wannan abin kyama ne wannan bid'a ce a cikin addinin musulunci wala yaf'alu dhalika illa kullu qalilid din wal iman babu mai aikata haka sai wanda yake da karanci na addini yake da karanci na imani rabansa na addini da imani kankani sannan mutum zai aikata haka wa yadkhulu fi qalin nabi sallallahu alaihi wasallama kuma zai shiga cikin fadin manzo Allah da yace man tashabbaha bi qaumin fa huwa min wanda ya kama da wasu mutane to ya zama daya cikin su wa qad madaha الله من لا يشهد أعياد الكافرين ولا يحضرها الله سبحانه وتعالى يا يبوغ متمن da baya zuwa gun bikin kafirai baya sheda bikin kafirai qala ta'ala Allah yace wallazina la yashhaduna zura daga cikin sufin da Allah ya lissafa na mutanen kwarai yace wallazina la yashhaduna zura da kuma waɗanda ainihin wato ba sa a ba sa zuwa su shaida bikin bikin azzur ƙarya ai la yashhaduna wa la yahduruna al-kadhib wal batil haka tahaq da ibnu abbas da wasu malamai cikin malaman tafsiri suka fasara da cewa ma'anan azzur a ayadul mushrikina idojin mushrikai to ga wata magana da muka tsallake a can bari mu karanta ta wadda shi malam malam Ali Hassan ya ambata bayan da ya kawo takhrijin wancan hadisi da muka ji a baya na man kassara sawa da qaumin sai ya ce qultu bayan da ya kawo cewa akwai riwaya daga Ibn al-Mubarak ta Ibn al-Mubarak daga Abu Dharr mawqufa a cikin kitabu Zuhd shine sai ya ce qultu wa fihi al-ifriqi wa huwa da'if a cikin wannan riwaya akwai al-ifriqi kuma mai rauni ne sun mara'aitu fil matalib al-aliya sannan sai naga irin magana tawa a cikin tafin matsalibul aliya bi zawaidil masalidil samaniya kenan ko na ibnu hajrin nahwa ma qultuhu sai naga irin abin da na faɗa falhamdulillahi wahdahu godiya ga Allah shi kadai sai mu koma sama inda yake cewa fa mafhumuhu abinda wannan aya take nufi anna man yashhaduha wa yahduruha yakunu mazmuman mamqutan da aka yaba ma wanda bai zuwa gun taron kafirai kaga mafhumul mukhalafa wanda ke zuwa gun taron kafirai yake zuwa gun bukukuwan su yake halarta ya zama mazmumun ya zama abin zargi mamqutun abin ki li'annahu yashhadul munkara dan yana halarta inda yake abin kyama wala yumkinuhu an yunkira kuma ba zai iya hanawa ba ka je wurin da ake wani abin kyama kana jin kyama abin a ranka baka da karfin hanawa to abin da yafi maka sai ka bar wajen wa kargalan nabi sallallahu alaihi wasallama alalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin muslim da tirmidhi da abu dauda da nasa'i da ibnu majah yake cewa a a man ra'a minkum munkaran a cikin ku duk wanda ya ga wani abin kyama falyughayyirhu bi yadihi to ya gyara wannan munkarin da hannunsa yana da ƙarfin gyarawa da hannunsa idan shi zu sultanin ne kenan fa illam yastati idan ba zai iya ba fa bilisari idan mai wa'azi ne ko mai nasiha ne to yayi wa'azi ya nasiha da harshen sa fa illam yastati idan ya gaza haka bai da ƙarfin sultani bai da ƙarfin magana fa bi qalbi to ya ki a zuciyarsa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zalika adaful iman mutum ya zama iyakacin shi da munkari sai dai ya ƙi shi a zuciya to wannan shine imani mafi karanci ma'ana kamar da fara cikin wani wata riwaya cewa babu koda umayyar imani a bayan haka idan mutum ya zama ana yin barna baya jin kyamata ko a zuciyarsa to alamar imaninsa ya samu matsala sosai sosai wa ayyu munkarin a'azamu min musharakati al-yahudi wan nasara fi a'yadi wa mawasimihim to wani abin kyama ya kai tarayya da kafirai kirista da yahudawa a bukukuwansu wa mawasimihim da ayyukansu da suke na shekara-shekara wa yasna'u kama yasna'una kuma ka je a gidanka a yi maka girki irin nasu min khubdil aqras a je a yi maka kek wa shira'il bukhuri da siyo turaren wuta ana kunna shi a ko'ina wa khidabin nisa'i wal auladi mata da yara su ta yin kunshi wa sabghil baydi da kuma rina kwai wa tajdidil kiswa da yin sababbin kaya wal khuruj ila zahiril balad bi ziyyi tabarruj da kuma fita wajen gari a fita aje fike ko aje bakin ruwa ko aje wani park da da, tufafi na na biki wa shututul anhari da zuwa bakin koguna zuwa beach duk wani al'adu ne na kafirai jama'a amma jibin da suka shiga cikin ba ma ganin su ma a matsayin wasu munanan al'adu za ka yi ganin ma mutum alaramma ne da matan shi ko sun je baki bici su ma suna wanka sun cire kaya sun saka irin ƙananan kayan da ake saka kuma suna ta yaɗawa a duniya gani suke wai wani waye waye al'adun kafirai ne jama'a Allah shi kyautu malam ya ci gaba da cewa wa hum azillatun tahta aidina alhalin su kafirai makaskanta ne a ƙasan mu suke wala yusharikuna ba sa tarayya da mu wala yutashabihu wala yushabihunana fi ayadina ba sa kamantakekeniya a bikin mu kamar da muka ambata da su su arna ba su da kara ba su san zaman tare ba ba su san ya kamata ba da haka ba za su ce ko dan mudahana ko dan munafurci ko dan a ido a ga cewa ana tare da su ba za su ce bari su kama da mu idan muna bukukuwan mu ba za su ce ba ba za su ce bari su dinga saka irin kayayyakin mu ba ba za su ce bari su dinga irin shigan mu yanzu duk da wanda inyamurai kafirai suka yi a arewa har yanzu ba su fara sa dogori ba amma mutum yana zuwa kudu wata uku sai ga shi kawai shi ma ya canza kayan shi ko mun gane jama'a yadda aka yaki tunanin akwai inyamurin da ana aka haifi baban shi mahara amma har yanzu aka gan shi beach wear yake sakawa da singiliti haka zai dinga yawo anguwa-anguwa a cikin musulmai je ka kano ba za ka taɓa ganin shi wai ya ce bari ya sai shakwara da jamfa da hula da manga ko kube ya saka ba za ka taɓa ganin shi da jallabiya ko riga ta mutunci ba shekarar shi talatin a arewa amma mu mutum ya je garinsu kwana biyar ya cire kayan shi ya sarfa yansu har yanzu inyamurai ba za ka ga kafirai inyamurai da makamantansu ba za ka ga suna cin irin abincin da musulmai suke ci ba a yanzu irin abincin su suke ci in ka je kasuwa akwai da ake sai musu da ganyen miyarsu da irin wannan tuwon mai wari mai ake ci mishi abu har yanzu ba sa cin tuwon masara ko tuwon dawa ba sa cin dabino ba sa shan abin nan koko har yanzu ba abincin su bane sun rike al'adunsu su tare da cewa sa zaune a cikin amma mu sai mutum ya tafi da sauran ɗansu sai ce shi irin nasu ma yake so wai shi ya waye shi ba zai cito ko sakwara ko shinkafa da miya ba a sai dai a bashi irin wannan miyar ne da za ga tsutsa da ƙwari iri daban-daban a cikinta karasa ma mai sunanta ko mai kalanta miyar duk wannan mazahir ne na jama'a na na yaƙar tunaninmu da aka ba mu sani ba to dole sai mun dawo cikin hayyacin ana son ka zama kai musulmi kana da identity kuma kana alfahari da shi kana da identity kana alfahari da shi idan ka rike wannan identity da din da ka ji za a girma ka jama'a ba za a rena ka ba wallahi mu muna shiga kudu muna ganin duka wannan ni har yanzu ban da kaya karami wani shiga kudu duk inda zan je da kaya na nake zuwa haka kuma kai mun turanci zan maka ba shikenan ba kuma zan faɗa maka cewa ni musulmi ne dan arewa me a ciki kowa ya sa kayan da ya ga dama amma babu wanda ya ce maka fa cire amma mutum ya ji tsoron a ganshi da su wasu su dinga kawo wasu shubuhohi da cewa wai ai ana zafi zafin da ake a kudu ya kai wanda ake a sakwata ne ko ya kai wanda ake a maiduguri mutanen sakwata kowa rawani yake da malami da jahili kowa rawani yake ya sa babbar riga ya sa alkyabba a kan babbar rigar ma haka dai ta yawo duk zafin nan 42 degree me yasa ba su narke ba sai kai da kaje inda kullum ake ruwa sai ka ji ka dinga fitowa daga jeran wando ana ganin tudun al'aurarka to da ma mutum da tsaya a can yayi shashancin shi a cikin su amma ya tashi dawowa arewa hatta mota da zai shigo zuwa arewa a haka zai shigo da wannan kayan har ya iso garin su kuma ya zo garin su ya dinga kawa ba wai shi ya waye ya bar wani gashi haka kamar sabon mahaukaci ga riga babu hannu ga sarka a wuya wai yana ganin wai ya waye alhalin ya koma da baya da baya ne da sani wajen ba ya kamata dole ne mutane su kawo cikin hayyacinsu su gane cewa al'adun musulmai to wani bangare ne na kasancewa kan musulmi mai kula da musulunci ba wai kawai kai sallah kadai kai azumi kadai shine musulunci ba akwai wanda suke tare da waɗannan kamar da muka ji a baya yace kaga su ba sa kama da mu a bikinmu wala yaf'aluna kama naf'alu ba sa yin yadda muke fa bi ayyi wajhin talqa wajha nabiyyika gadan yawmal qiyama ya kai musulmi da baka koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka kuma kana koyi da kafiri da wace fuska zaka gamu da manzo Allah rana rana alkiyama me zaka ce manzo Allah ka gamu da shi wa kad khalafta sunnatahu ka sabawa sunnarsa wa fa'alta fi'lal qaumil kafirina ka kuma kana yin irin yadda kafirai suke yi abbalina batattu a ada'i dini masu kiyayya da addininka in ka gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan shigar ranar alkiyama me zaka ce mishi annabi da shi ya rikice ka shine gatanka ka ki sunnarsa ka kuma karafin tafarkin abokan gaban addininsa ranar alkiyama me zaka ce fa in qala qa'ilu in wani ya ce inna ma na fa'alu zarika li'adilil auladis sigari wani sa'i to ai wallahi mun san ba kyau amma saboda yanayin mata da ‘ya'ya ka san ba yadda ka iya da mata da ‘ya'ya shi ne dai muke ɗanyi don dai su samu su ɗan abin nan hukutuna mun ji wannan a baya dama cewa mata da ‘ya'ya su ne weak point ɗin mafi yawan mu gaba ke mu shi ne ta nan ake karyawa mu biyo matanmu da 'ya'yanmu duk abin da suke so ko da ba ma so a cikin ranmu haka za mu haƙura a ci gaba da yi yanzu akwai mutumin da ba zai taɓa zama ya kalli tv na minti biyar ba ba yi da ma lokaci amma kuma ya sa halewa matan shi su wuni su kwana suna kallon tv ya sa halewa yayan shi su wuni su kwana suna kallon tv da kuɗin shi aka siyo tv shi ne sai janaretin da za a saka mai ko sola ko ya biya kuɗin nefa ya biya kuɗin subscription na gidajen tv yanzu ma an wuce subscription yanzu tv smart ne ma za a aje modem ne kawai abin nan ɗin shi a kitarin ɗin shi zuwa ga tibin kawai a kunna youtube akan tv haka yanzu masu kuɗi suke irin waɗannan tibin da ake ce musu smart tv ɗin nan masu kwanan nan yanzu su ba wai sai ka jira gidan tv na na nbc ko na hausa 24 ko waye ba a'a da intanet ake kallon shi ma shi yanzu to duk wannan zaka tarar in ka je zaka tarar wani gidan sai a sa musu data a wata ta 40 wallahi abinda kake ganin shine albashinka da zaka zaka yi wata kana manage da shigo sai a sa ma yara data kawai su su kunna TV su ta kallon abin da suka dama amma mai gidan fa ba zai zauna ya kalla ba saboda bai ma da lokacin wannan kallon hayaniyar amma ya ba su dama su kalla da haka sai a wayi gari shi yana cikin wata irin al'umma su kuma wata irin al'umma ce daban kamar ba gida ɗaya suke ba kamar ba shi ne mai gidansu ba tunanin shi da nasu daban tafarkin rayuwar shi da nasu daban suna mushi kallon kai babban mu da yanzu bai waye shi kuma na musu kallon ba komai yara ne da mata wata har za su bari to kafin su bari sai su lalace ba sani ba jama'a wannan yana daga cikin matsalar da muke fama da ita to idan wani ya ce haka fa yuqalu lahu sai a ce mishi aswa'un nasi halan man arda ahlahu wa auladahu bima yusqitu Allah alayhi mafi munin hali cikin mutane shine wanda ya yarda da iyalansa da ƴaƴansa abinda Allah zai fushi da shi yasa ya yarda da fushin Allah ya zabi kada iyalan shi su fushi kada ƴaƴan shi da matan shi su jawo shi ko su ga cewa bai da kirki gara Allah ya fushi da shi وقد قال الحسن البصري رحمة الله عليه الحسن البصري babban malami Allah ya gafarta mishi yace ma asbaha rajulun yuti umra'atahu fi ma tahwa illa akabbahu Allahu fi nar ce ba za a wayi gari mutun yana ma mace da'a akan duk abin da take so ba face sai ta kai shi zuwa ga abin da zai sa a kifa kanshi a wuta in dai zaka biya wa mata matarka ta aure ko ƴaƴanka na gida wanda duk abin da suka ce suna so ka siyo musu duk abin da suka ce suna so su yi ka bar su su yi baka tankiya baka hanawa ka ce a basu ai mata ne da yara to ba za ka ankara ba sai sun kifa ka a wuta wannan maganar hassan basari ce ba hadisi ba ne wallahu subhanahu wa ta'ala qad qala fi kitabihi al-aziz Allah yana faɗa a littafin sa mabuwayi yake cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara zuwa ƙarshen aya alaiha mala'ikatu ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru cikin suratul tahrim Allah ya ce ya ku muminai ku an fusa ku ku kiyaye kanku ku tseratar da kanku wa ahalikum da mutanen gidanku naran wata wuta aka kawo ta da nakira don a girmama al'amarinta wata irin wuta sai Allah ya ce wa ƙudu hannasu wal hijara wutar da abin da ke gwalalata su ne su kansu mutane ɗin wal hijara da kuma duwatsu alhijara malamai sun fassara suka ce hijaratun min kibritin wasu duwatsu ne na ashana wanda khalaqa Allahu yawma khalaqa as-samawati wal ard tun da aka halicci sama da ƙasa Allah ya halicce su tu'addu lil mujrimina wal kafirin haka ibnu mas'ud ya fassara yace waɗannan duwatsu an tanade su ne dan mujrimai kafirai da sauran mujrimai to annasu din fa game da annas akwai maganganu daban-daban shin asali ana nufin su ƴan wuta da za a kona a cikin wuta sune waqud din alwaqud shine kaman fetur ko kalanzir ko misali a zamanance da ake saka gawayi shi yake duk abin da za a saka dai ya ƙara balbalar da wuta shine ma'anar waqud akwai hadisi da zuwa cikin sahih bukhari da malamai su maganganu akan fassararsa cewa wasu malamai suna ganin akwai kalbu a cikinsa akwai hadisin ya rikice wani mai riwaya cewa bayan an gama shiga aljanna da wuta dama gidajen 'yan wuta suna da gidaje aljanna gidajen aljanna suna da gidaje 'yan wuta na da gida aljanna 'yan aljanna da gida a wuta wato Allah yau kowane mutum gida a wuta da aljanna Allah karka samu a cikin na wutan to idan aka gama shiga na aljanna sai Allah ya ce ‘yan aljanna ku gaje abin da ya rage na ‘yan wuta dinnan za ka sai aljanna sai ta kasaftawa suna ƙara wa kansu abin da suke so su kuma ‘yan wuta a cikin wannan riwaya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya halicci wasu mutane ya ƙara cike gidan wutan da su dan su ƙara gwalgwala wuta wuta wannan akwai wannan fasara wasu kuma suka ce a hadisin maqlubi ana magana kan yan aljanna ne su ne za a gaji musu wannan amma su yan wuta ba za a halicci wasu a sasu ba wannan hadisin wasu suka kalle shi a matsayin shazi saboda ya saba ma abin da ake ganin ma'aluma mai dini bi darura akwai malamai da dama da suke wannan magana wannan hadisi za ga cikin maganganun da wasu wanda ba su san kan ilimi ba suke magana game da hadisai ba shine mahallin tattaunawa ba to koma dai me aka dauka aka fasara ita dai wuta din abun gudu ne kuma shi sa Allah su da dama yakan ba da labarin wuta sai ya faɗi siffarta don tsoratarwa kalla innaha laza nazza'atan lishawa Allah ya ce a'aha wallahi fa ita wutan nan innaha laza mai balbalin bala'i shine laza a anzartukum fa anzartukum naran talazza ai tatalazza wata ke gwalgwaluwa Allah ya ce nazza'atan lishawa wata ke kwashe ainihin fata cikin mutum a cikin sautin ma'arij kenan Allah ka tsare mu haka Allah kuma yake cewa qul naru jahannama ashaddu harra kace musu wutar jahannama tafi komai zafi tafi komai zafi da Allah ya bi siffanta wuta a wata siffantawa da ya mata mai ban tsoro da Allah yake cewa wallazina kafaru kaga da su kafirai qutti'at lahum thiyabun ana yanka musu tufafi ana dinka musu tufafi min nare na wuta Allah yace yusabbu min fawqihimul hamim za a dinga diddulo musu kuma tafarfasashen ruwa akan su min fawqi ru'usihimul hamim ko akan kawunan su Allah yace yusharu bihi ma fi buturihim wal junud idan aka tattala musu wannan ruwan na zafi zai za a narkar da abin da ke cikin cikinsu da fatar jikinsu saboda zafin shi subhanallahi la hawla wala quwwata illa billah Allah ya ci gaba da cewa walahum maqami'u min hadid da kuma gudumai na karafa gudumar karfe katin katin wanda za a dinga dukansu da ita haka Allah yake sifanta wuta irin wannan sufan suna nan da yawa na wuta a cikin alkur'ani to ita ce aka ce fa yi kokari ka tseratar da ƴaƴanka da matanka daga da kanka daga ita daga cikin hanyar tseratarwa shine kar ka biye ma koyi da kafirai kar ka biye ma ra'ayin mata da yara ka zama kana da ra'ayi ka tsaya kuma akan shi ka duk abin da matanka suka ce ayi in za a yi bikin yakka duk abin da matanka suka ce ayi kawai ka ce to shikenan ba komai eh ai ai tun da aka ake yayi ayi alaji za a yi kaza to shikenan ga kuɗi kai ta musu abin nan bushasha da kuɗi kana musu alat kana mika musu bandira na kuɗaɗe su je su kuma ba su da su kuma ba su da iyaka mata inda zaka ba su kuɗi ba su da iyaka sawon kai ne uban kai ne angon kai ne kai ne abin nan sirikin kowaye kai inda zaka yadda duk abin da suka ce a kawo ka kawo ko to ka shiga wuta bayan su saka asara mamakiyar asara za su saka ka tukuna ta kudade sannan kuma su raba ka da imaninka yanzu irin bukukuwan nan jama'a da ake yi waɗanda babu kan gado a cikinsu wanda babu babu abin nan za ga an tattara abubuwa da dama na maqasid sharri a ciki tun daga dai kan al-israf barnar dukiya wanda kuma Allah ya ce masu innal mubadirina kanu ikhwana shayatin mutane suna undermining din al'amarin tabazzur aka ce ɗan uwan shedan ne fa jama'a aka ce jiba fa munin aikin shedan da munin shakhsiyarsa a ce ka zama ɗan uwan shi ce nake koda wani mutum banza ne a nan duniya baka so a dinga hada ka da shi a ce ga wani takadari kuma daga sai ɗan uwanka ne ko ɗan garinku ne ba za ka so dinda ka je ka ce ai wani da kuka sani ɗan daudin nan to ai uwanmu ɗaya za ka taɓa ambata haka ka fi so ka haɗa kanka da wani alarma ko wani shehi ko wani waligo ko wani attajiri da za ka je wani waje kana so ka kwatancen kanka a rasa gane ka sai zama ko wani shahararren ɗan daudu mai irin waƙan nan ta banjo a ce kuma uwan kuɗai da shi shi ai wane ka za a yi ɗan uwana ne baba ne dai ba mu haɗa ba ba za ka wannan kwatancen ba za ka ɓoye kanka to Allah ya ce kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu rabbihi kafura almubazzaranci shi ake koyi da kafirai da kuma mazahir na fasadi cakuɗe ɗaniya tsaraici abin waƙe-waƙe kaɗe-kaɗe da abin da ke biyo baya na shaye-shaye da zinace-zinace duk wannan da sunan biki ba ake su wajibi ne ka hana irin wannan bikin zai bikin yaka kuma abin ta kai cigama kamar yadda na ambata yanzu waɗannan irin bukukuwa babu ustazai babu 'yan duniya kowa yana yi ‘ya'yanmu na ustadi ne suke wannan matanmu da ƙannanmu da ‘yan'uwanmu ka ga mutum ustadi jama'a amma ka ga hotunan shi suna yawo a gari wai da sunan pre-wedding pictures duk an saka su a instagram da wane ne duka suna ta yawo da sunan ne yake yin wannan a ina mutum ya samu yin wannan mugu al'ada jama'a al'ada kafirai ce daga cikin kafiran ma sabuwar al'ada ce wannan ba ma tsohuwa ba ce sannan a zo ana yin wannan abin da ake ce ma picnic ko wane ne sunan shi luncheon duk ga sunan dai abu iri daban-daban na barna yar musulmi ta saka wannan shedaniyar rigar fustanul urs da ake cewa mai sunanta wedding gown riga wanda babu sama babu sama sai dai kasa tana jan kasa irin rigar shedan da ake cewa ran tun muna yara kake cewa rigar shi ɗin jan ƙasa take yi wallahu ala kaga ɗan musulmi ta saka wannan riga wannan riga da ake saye tsada tsiya ba ake sayan ta jama'a ko da ake sayan ta kuɗin ta yafi miliyan ɗaya in in an idan ta ƙasaita ta fi naira miliyan ɗaya kuma kaga rigar banza ce domin tsaraicin ta ita yake gwadawa a haka ta shigo cikin mutane a ɗauke ta a bidiyo a yi mata tafi duk musulmi ne suke wannan kuma jama'a a garuruwan musulmi dole mu zama dole ka ga mu ta rikice ta rube kuma wai a jiya fa an shafa fatiya ana ta'adda Allah ya sa auren albarka kuma ranar farko an fara da ɗiba albarka dole abubuwa da dama su biyo waɗanda ba a san su ba ba a yi tunaninsu ba ba a taɓa ganin irinsu da haka ga auratayyan suka zama ba su da ƙwari ba su da nagarta ba a san mutuncin auratayyan ba Allah shi kyauta da haka ya ce ma'anahu ma'anar wannan wajen allimuhum wa addibuhum ‘ya'yanku da matanku ku sanashe su gaskiya ku musu ladabi da horo wa amuruhum bil ma'arufi ku umarce su da kyakkyawa wani hauhum anil munkar ku hana su daga bar mummuna litattaƙun narar lati min sifatiha don ku guje ma wutar da daga cikin siffata annaha tuqadu bin nasi wal hijara ana hura ta da mutane da duwatsu kila hijaratul kibrit ajaran Allah minha Allah ka tsare mu daga wannan wuta dama anan wurin ne Allah ya ambaci cewa wuta tana da wannan sifa da kuma cikin bakara fadin shi fa illan taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nasu wal hijara a cikin bakara inda yake magana akan ainihin wato iya koyan alƙoyan alƙur'ani ko kasa iyawa wa ana abdullahi ibn amr radiyallahu anhuma annahu qala daga Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa yace man sana'a nayruzahum wa maharajanahum wa tashabbaha bihim hatta yamutu hatta yamuta wa huwa kadhalika lam yatub wa lam yatub hushira ma'ahum yawm al-qiyamah yace man sana'a nayruzahum wanda duk yaje yayi irin bikin su wa maharajanahum da irin hawan sallar su wata shabbaha bihim ya kwaikwaye su hatta ya muta ka rayu tsawon rayuwa ka ta koyi da kafirai har ka mutu wa huwa kazalika akan irin wannan al'ada wa lam yatub bai tuba ba hushira yawmal qiyamati hushira ma yawmal qiyama rana alqiyama za a tashe ka ne a cikin su rawahu auf an al-mughira an abdullahi auf ya rawaito wannan magana daga mughira daga abdullahi dan umar dan amr dan as الإمام البيهقي يفسر الشيء أشكال أسنان الكبير حكى الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية يا إنجنتا أتكين الاقتداء كما يدمو كرنتا أتنبا مالا يتي وهذا القول منه يقتدي أن فعل ذلك من الكبائر wannan magana daga sahabi Abdullahi dan Amr dan As yana nuni zuwa ga cewa irin wannan aiki na koyi da kafirai to babban laifi wa fi'il yasir min zalika yajru ila al-kathir aikata kadan din wannan to zai ja ka zuwa ga aikata babban shine ɗabi'ar irin waɗannan munanan aiki fayan bagilil muslimi an ya sudda hadal baba aslan wa ra'asa don haka abin da ya dace da mumini shine ya toshe wannan ƙofa aslan tun daga asalinta wa ra'asan tun daga tushe karka ba da ƙofa a ce bari a yi ɗan kaɗan ka hana kawai ga baki ɗaya wa yunaffira ahalahu wa auladahu min fi'il shay'i min zalika kuma ya hana iyalansa da ƴaƴansa ya nisantar da su daga aikata haka ma'ana dole a samu ƴaƴa da mata da sauran iyalai kyamar koyi da kafirai wannan aikin iyaye ne aikin malaman makaranta ne aikin masu wa'azi ne aikin masu islamiyya ne idan za ku yi graduating 'yan makaranta a islamiyya to ku guje ma irin wannan bukukuwan wanda za su ba su dama su koyi da kafirai ku guji idan wata ƴar islamiyya ku za ta yi aure idan za ku yi mata nasiha ku yi mata nasiha mai jika jiki akan hani game da koyi ga kafirai a wajen bukukuwa wajibi ne akan kowa gwargwadon ƙudurarsa ya miƙe akan wannan malam ya ci gaba da cewa a wa inna fa innal khaira adatun wa tajannubal bid'i ibadatu lalle shi alkhairi al'ada ce da ake ginan mutum akai ya saba ya kula da ita ba rana ɗaya za a ce ba al'ada mai kyau koya ma yaro ake tun farko a ce mashi kai eh ka dinga gaida manya ka dinga cin abinci da dama in ka ga manya ka gaishe su ba an yi zagi a ce mashi zagi ba kyau ba haka a hankali a hankali mutum yake tasowa sai zama an gina mashi civilization na ganin kaza mai kyau ne kaza mummuna ne haka ake gina mutum sannan wata jannubul bida'i ibadatu guje ma bid'a bauta Allah ne yana daga cikin ainihin wato hanyoyin bauta wa Allah shine ka guje wa bid'a da nufin kana guje mata wala yaqulu jahilu kada wani jahili ya ce ufarrihu atfali ni ina yin wannan bikin ne dan na sama ƴaƴana nishadi abin mamaki har yanzu jahilai wannan suke faɗi jama'a a birane da inda ake ganin su maraya zaka tarar ranar kirsimeti musulmi ya yanka wa ƴaƴan shi rago yadda kirista ya yanka wa ƴaƴan shi idan ka tuhume shi cewa me yasa yaka sai ce saboda yaran mu kar su ga an yanka dabba a makwabta su ba su ba a yanka musu to abin da ya kamata sai ka ga musu cewa eh wannan bikin ba namu bane ku jira ranar namu bikin sai in yanka mu in kai attajiri ne in kaga dama ranar babbar sallah sai ka musu irin na Anas sai a kirga yawan sa a ce kowa ga ragonka si ta murna ce wani eh Faisal ga ragonka ina Shamsiya ga naki ina Mustafa kai ma ga naka si ta murna kowa ya ga cewa ragon ma nashi ne shi kadai in ka so kana yin kai haka haka nan dan mali dake idan kai mai wadata ne a gidanka karka yanka ragon laye guda ɗaya kawai kana iya ka yanka guda ɗari in ya sauwaka domin ka zama dai kana da kyakkyawar niyya domin ai yankan ibada malam ya ce afa ma wajatta ya muslimu ma tufarrihuhum bihi illa bima yusqitu rahman ya kai musulmi yanzu baka samu abin da zaka faranta wa yan karai ba sai abin da yake fusata Allah mai rahama wa yurdi shaytan sai abin da ke sa wa shaytan ya ji dadi wa huwa shi'arul kufri wa tughyan sai abin da ya zama alamar kafirci da da ketare iyaka fa bi'sal murabbi anta Allah wadaranka a matsayinka na mai tarbiya walakin hakaza tarabbaita yace to hala kai ma dai haka ka taso shi yasa shi yasa kake irin wannan abu ya akhi malam yace ya kai dan uwana ma aqwaka in khalafta hawaka me zai kai karfinka zaka samu karfi idan ka saba wa son zuciyanka wa ma aghwaka in wafaqta hawaka yo me ya kai ka zama wawa da wanda yake karkatacce idan kana biye wa son zuciyarka wala yafi'u bitawbih siwaka babu wanda wannan kaskanci wato abin kyama zai koma gare shi kamar ka in ka biye wa son zuciyarka wa ma asqamaka wa anta la tashribu dawaka me zai kai ka zama mara lafiya ba wanda zai kai ka zama mara lafiya matuƙar baka shan magani maganin ka shine bin sunna ke wa ma as'adaka in kanatil jinanu ma'awaka wa zai kai ka samun sa'ada in ya zama aljanna ce makomaka Allah ka samu ciki wa ma afdaha dinan shara'ahu alqasaqisa war ruhban wani addini ne ya kai abun kunya abin Allah wadarai fiye da addinin da waɗanda suka shar'anta shi su ne alƙasa-ƙisa jam'i ne na ƙassu akwai ana cewa alƙassu shi ne kamar period kenan ko fasto a kiristanci na catholic ana cewa alƙassu a kiristanci na akbar na misra sai a ce ƙisis shi ne da ƙwararri ya zo da shi ذلك بأن منهم قسيسين ورهبان وأنهم لا يستكبرون تقول جمع سيأتي قسا سيسا قسا سيسا شيني أصلا قياسش to da sinin ta yi yawa sai aka canza sinin ɗaya zuwa wawo sai kuma ƙasa wisa wasu kuma suke cewa ƙasa ƙisa shine wanda za a biya amfani shi haka malam abin nan ya faɗa tajul arus a cikin littafin shi wato az-zabidi nuruddin az-zabidi rahmatullahi alayhi a cikin littafin shi tajul arus daka alqassu shine fasto ko limamin coci abinda ake cewa clergyman ko priest ko kahin wato wanda yake limancin coci dan an zo za a yi ibada ko za a yi jana'iza ko za a yi addu'a ko za a yi wani taro wanda yake mutane baptisma da sauransu za gansu suna saka wasu dogaye riguna baƙaƙe masu high neck waɗanda a bisa ɗabi'ar addinin kirista baya aure baya soyayya baya cin abinci mai kyau baya sana'a komai sai dai kwana a coci da zama da sauraron laifukan mutane suna mai suke ci mishi itiraf confession asa a coci akwai wata ka'ida wanda zaka je ka gaya wa fasto duka laifukan da kaiwa Allah kikenan sai ce to tashi an yafe maka sai ka kuma ka yoma wala duka ummuka in ka je ka ƙara an gizo laifuka kuma ka an gizo ka an gizo sai ka zo ka mana ka zaki ci mishi kayi kaza kayi kaza kayi kaza ki to shi kidan je ka an yafe maka in dai kai itirafi wa an yafe maka haka ake wannan addini fa jama'a coci ba ba yi da tsari ga baki ɗaya sun bata addinin annabi isa ba dan gangani ba to yace a addinin da za a ce ba Allah ne ya shar'anta shi ba ba kuma manzo ne na Allah ya faɗa ba a'a maganganu ne na ƙasa wusa ko ƙasa ƙisa fastocin su suke kikirar maganganun war ruhban da kuma sufayen cikin su a wata nuskar a shar'ahul amma war ruhban jahilan gari da masu bauta bisa jahilci sune suke abin nan su dan ai yanzu hatta injila new testament fiye da kashi casa'in na abin da ke cikinta maganganun mutane ne kawai abin da za ka iya ce ma ra'ayi ne kawai magana ce babu hujja wane ya faɗa ne wane ya faɗa shi ne aka tattara to kaga shi ko addinin musulunci shari'a ce daga Allah shari'a ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu mashiga ga ra'ayin mutane a cikinta su kuma ra'ayoyin na mutane su ne primary source na addinin da haka wannan ba addini ne mai kyau ba وما أرقع جاهلا يدرأ عن داره السير بسلبان الكتران ويكي متن جاهل mutumin da zai ce wai yana koran shedanu ko yana koran sihiri bokanci daga gidan shi ta hanyar cross wanda aka yi da da azurfa sai a ba musulmi wai cross na azurfa ya je rataya a gidan shi wai wannan yana yana koran sihiri kamar laya haka da makamantansu wama ashadda khidlana man makkana min al-qimar as-sibyan waye kai shi tabewa mutumin da ya ba yara dama suna yin kwado suna yin karta wama ashna'a ra'ihatal ladhani wal asfari wa hisal lubbani yace kuma waɗannan abubuwa masu kanshi mara dadi babu abin da ya kai su kanshi mara dadi me al-ladhan yace huwa samagun yustakhraju min al-ashjari wani cingam ne wani danko ne da ake fitar da shi daga wasu bishiyoyi yusta'malu aqran wa dawa'an qaro ne ana amfani da shi wajen turare da kuma magani wa yuqlaq kuma ana tauna shi kaman cingam wal adfar mufraduhu dafar wa la'allahu naw'u rihin yace hala nau'in wani turare ne yasta'miluhun nasara fi ayadi wanda kristoci suke amfani da shi a bukukuwansu wannan Ali Hassan yake yin wannan talikin wa Hassan Libban huwa nabatun min al-fasila al-bukhuriyya yufrazu samadan shi kuma Hassan Laban shine abinda ake ce ma rosemary wala sa kun san wannan flower gata nan yan gayu suna saka ta a gidajensu ana tana yin wani kanshi na musamman ana ma ɗiba a yi turaren wuta ko a sa a shayi ko makamantansu ko a dafa abinci rosemary ta ke ce ma hasal laba to asalinta kai daga jin sunan ma wato fulawar maryamu maryamu uwa annabi isa maryamu nilbatu maryamu al'adara alaihassalam to wannan asalin identity ɗin wannan fulawa yana komawa zuwa ga cocin amma yanzu kaga amma an faɗo wannan sai a ji mamaki yanzu mamaki ma za a ji don ka faɗi wannan magana amma ga shi shine ya ce wani tsiro ne daga cikin fasila wato speshi na albukhuriya na bishiyoyi masu ƙanshi yufrazu samghan wanda ake tauna shi a dinga tauna shi kaman tara kaman cingam ana ana tofar da shi ana jin ƙanshin abaka kamar yadda ka san fulani da za ga suna cin wani abu da ake ce ma fure suna tauna shi suna gogawa a ƙorinsu don yi ƙanshi to haka su ma suke amfani da shi su waɗannan ainihin wato arna Allah shi kyauta ila aina tazhabina ya ajuza su'i ya ke tsohuwar banza na zaki ila alquburi shin kabari zaki tafi ko kuwa ke kike biye musu ila kam tudrabu nawaqisun nuhas izuwa wani lokaci ne za a ci gaba da buga ƙararrawa wadda aka yi ta da azurfa wa yutla alaiha kalamul fujuri wal batil ana buga ta ana karanta zance na barna da da fajirci irin yadda zaka ga fastoci suna yi suna yawo da ƙararrawa suna kada ta gwalalan gwalalan suna yi suna wa'azi suna yi suna jawabi ita yake ishara zuwa gare ta zalika wa man yu'azzim hurumatil khamis alhaƙiri lalkabiri ko alhafiri a wata nuska ya ce wanda da yake girmama al'amarin wannan rana ta alhamis ta bukin kiristoci wanda take abin ƙasƙanci abin na ƙasa ba abin girmamawa ba fa inna ha min a'azami shururi wannan shari ne mai girma wa man yattaqillaha yu'azzim hurmati wa yu'azzim hurmati wanda yake jin tsoron Allah yake girma al'amarin Allah fa innaha min taqwal qulubi to wannan shike jawo mutum samun zuciya mai takawa ya musarrifal qulub ya Allah mai jujjuya zakata alhimna sunnata nabiyika ya Allah ka kimsa mana san sunna ta manzanka wajannibnal libtida'a ya Allah ka tsiratar da mu daga bid'a wat tashabbuha bil kufari ya Allah ka tsiratar da mu musulmai daga yin kama da kafirai Allah ya amsa mana wannan addu'a qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama zai kawo maka nassoshi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanzu kuma da suke magana akan haramcin bid'a da haramcin koyi da kafirai manzon Allah ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa wanda di ya aikata wani aiki wanda ba mu muka ce yayi ba a cikin wannan addini to an maimai da kayan shi wannan lafazin al-Imam Muslim ya fitar da shi da Abu Dawud da Daraqutni da Ahmad daga Aisha Allah ya kara mata yadda wa fi sahihaini a cikin Bukhari da Muslim qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace man ahdatha fi amrina ma laysa fihi fa huwa raddun ay mardud wanda di ya kirkiro wani abu a cikin addinin mu abinda bai cikin asalin addinin to an tunkuɗe masa wannan wannan kuma Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Ibn Majah da Daraqutni da Baihaqi da Tayalisi da Ahmad duka sun fito da shi suma daga Aisha Allah ya kara mata yarda wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama khairul hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa sharrul umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'a kullu bid'atin dalalah annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan riwaya da muslim ya fitar da ita da ahmad da baihaqi daga jabiru yace khairul hadisi kitabullah mafi alkhairin zance shine alqur'ani magana Allah littafin Allah wa khairul hadi mafi alherin shari'a hadi muhammad sallallahu alaihi wasallama shine shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya wa khairul huda kuma yadda yake cikin muslim wa sharrul umuri mafi sharri a cikin dukkanin al'amura muhdathatuha kirkirarrun abubuwa a cikin addini wa kullu muhdathatin bid'a duk wata kirkirarriya aba to bid'a ce addini wa kullu bid'atin balala dukkan bid'a kuma bata ce Allah ka tsare mu daga bata wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bi dayan ku bai zama mumini sai ya zama san zuciyarsa yana bin abin da nazo da shi ko da abu ya saba wa abin da yake so in ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi to mumini na gaskiya to zai karkatu zuwa ga abin da annabi yake so din wannan riwaya tana cikin as-sunna na ibn abi asim da kitabul madkhal na al-baihaqi da littafin tarihu madinatu salam na al-khatib al-baghdadi da al-bagwi a cikin sharh sunna da ibn al-jawzi a littafin shi mai suna zammul hawa ta hanyoyi daban-daban zuwa ga abdullahi dan amr dan as da isnadi wanda yake da'ifi sai malam yace wala qad tawassa al-hafiz ibn rajab fi jami' al-ulum wal hikam fi tad'ifihi wa dhikri wa dhikri ilalihi faraji'u ibn rajab al-hanbali ya kai matuka wajen ambatan illolin wannan hadisi da rawata shi an tafi shi mai suna jami'u bayan al-ilmi jami' al-ulum wal hikam sharhin 40 haditha kenan yace ka koma can ka duba shi وقال صلى الله عليه وسلم كما النبي يتي تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na bar ku alal bayda akan far hanyar nan tawa lailiha kana hariha daranta bai da bambanci da ranarta saboda haskenta la yazigu anha wannan tafarki na sunna babu mai karkacewa daga barinsa ba'adi a bayan shudewa ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama illa haliku sai halakakke wanda ba yi da rabo Allah ka tsare mu daga halaka wannan hadisi ne shahararre hadisin al-irbad ibn sariya wanda ibn majah ya fitar da shi da hakim da al-imam ahmad ibn hanbal da ibn hibban isnadin shi kuma tabbatacce ne kamar yadda aka sani wa qala kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin min ba'di wa iyyakum wa muhdathatil umuri fa inna kulla muhdathatin bid'ah a wannan riwaya ta Imam Ahmad ibn Hanbal kenan ita ma daga Irbadu dan Sariya Ahmad da Tirmidhi sun ruwaito ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ya ishminku wanda diyara ya dade a cikin abayan daga cikin fasayra ikhtilafan kaseera to ko zai ga sabani iri daban-daban zai ga abubuwa da suka sabawa abin da ya sani zai ga sababbin abubuwa zai ga rigingimu abubuwa daban-daban annabi ya ce fa alaikum bisunnati to ku yi ƙoƙari ku riƙe sunnata wa sunnati al-khulafa'ir rashidina ku riƙe sunnas halifofi na shi da yudin nan Abubakar da Umar da Usman da Ali radiyallahu anhu ar-rashidina min ba'di wanda za su zo a bayana wa iyyakum annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ayir danku wa muhdathatil umuri ku guje masababbin abubuwa fa inna kullu muhdathatin bid'a lalle dukkanin bid'a dukkanin sabon abu bid'a ne wa kullu bid'atin dalala kamar da muka ambata Ahmad ya rubuta wannan da Tirmidhi da Darimi da Hakim da shi ma Ibn Majah din ila yau ta daga Irbad dan Sariya radiyallahu anhu wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah yace inna Allah azza wa jalla idza alima min abdin annahu yubghidu sahiba bid'atin ghafara lahu ghafara Allah lahu wa in qalla amalu lalle shi Allah subhanahu wa ta'ala idan ya san cewa wane yana kin wani dan bid'a to sai Allah ya gafarta wa mutumin koda bai da aiki da yawa wannan hadisi malam yace lam ajidhu fima yadayya min al-masajid ya bincika ciki da bai bai ga wannan hadisi ba wallahu ta'ala alam to sai mu saurara anan saboda ƙurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi da yake cewa warawa warwiya an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man intahara من انتهض صاحب بدعة ملأ الله قلبه إيمانا وأمنا فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله